إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga hudu ga watan rajab ga watan sha'ban hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 23 ga watan ɗaya miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratu nuh wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda allah maɗaukakin sarki yake cewa a farkon sura inna arsalna nuhan ila ƙaumi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لو كنتم تعلمون يا إسا Allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai inna arsalna nuhan ila qaumihi lalle mu mun aiko nuhu zuwa ga mutanen shi an andir qaumaka cewa ka yi ma mutanenka gargadi min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun gabanin wata azaba mai radadi bata zo musu ba qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin yace ya ku mutane na lalle ni mai gargadi ne mabayyani a gare ku ani abudullah cewa ku bauta ma Allah wattaquhu kuma ku kiyaye dokokin Allah wa ati'un kuma ku yi mini biyayya yaghfir lakum min dhunubikum idan kuka aikata haka Allah zai gafarta muku zunubanku wa yu'akhirukum ila ajalin musamma Allah madaukakin sarki ya jinkirta muku zuwa ga wani dan lokaci sananne inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar lalle alƙawalin Allah idan ya zo ba a saurarawa law kuntum ta'lamuna inda dai ku kun kasance kun sani Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura wadda mun ambata a baya cewa sura ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin annabi Nuhu tun daga harkonta har ta. To Allah ya buɗe wannan surar da ba mu labarin cewa lalle shi ne wanda ya aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi cewa ya yi musu gargaɗi tun gabanin azaba wadda take mai raɗaɗi ta zo musu. Kai tsaye annabi Nuhu ya amsa umarnin ubangijin shi ya tattara mutanen shi yake ce musu ya ku mutane na lalle ni mai gargadi ne mabayyani a tattare da ku cewa ku bauta ma Allah maɗaukakin sarki kuma ku kiyaye dokokin Allah abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku da shi a same ku kuna masu aikatawa abinda Allah maɗaukakin sarki kuma ya hane ku da shi a same ku kuna masu ƙoƙarin kamanta haka yake cewa idan mutane suka yi wannan abubuwan guda uku idan mutanen shi suka yi wannan abubuwan guda uku abu na farko suka kadaita bauta ga Allah maɗaukakin sarki shi kadaya abu na biyu suka kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki abu na uku suka yi ƙoƙari suka bi manzansu wanda Allah ya turo musu Allah ce to zai gafarta musu wasu daga cikin zunubansu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya jinkirta musu har lokacin da mutuwa za ta ɗauke su bai ma'ana Allah ba zai hallaka su ba tun da dai sun riga sun yi wa'annan abubuwan guda uku don haka mutuwa ta azaba ba za ta ɗauke su ba sai dai mutuwa wadda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta ma kowane bawa annabi nuhu ya ci gaba da ce musu cewa lallai shi alƙawalin Allah al'ajali wanda Allah ya tanada ma kowane mutum to idan wannan ajalin ya zo ba a saurarawa yake cewa inda dai su wa'annan mutanen nashi sun sani to da sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki Allah ya buɗe wannan suran da cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi Allah ya ce lalle mu mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi anan Allah ya buɗe ayan da cewa inna lalle mu a yare na larabci idan inna ta zo to tana zowa ne domin a tabbatar da magana kamar mutumin da za a gaya mishi magana ya yi shakku ko ya karyata to a yare na larabci akan zowa da inna saboda a yi yankan shakku kamar inda allah maɗaukakin sarki yake cewa idan arsanna ilaihim uthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursaluna Allah yake cewa mun aiko musu manzo na daya ba su yi imani ba muka aiko musu manzo na biyu ba su yi imani ba Allah ya ce fa azzazna bi thalisin sai muka karfafa wa'annan annabawan guda bi da wani annabi na uku faƙalu sai suka ce da mutanensu inna ilaikum mursaluna lalle mu a wajenku manzanni ne tunda Allah ya aiko manzo na farko ba su yi imani ba Allah ya aiko manzo na biyu su yi imani ba na uku da ya zo sai ya ce musu inna ilaikum mursaluna lalle mu a tattare da ku manzanni ne to Allah maɗaukakin sarki koko a yare na larabci akan zo da magana da inna saboda a tabbatar ma mai shakku koko wanda yake karyatawa a tabbatar mashi da cewa wannan abu ne wanda yake da gaske amma Allah maɗaukakin sarki sai ya buɗe wannan surar da cewa inna arsalna lalle mu mun turo to anan malaman tafsiri suna da maganganu guda biyu magana ta farko akwai masu ganin cewa larabawa suna da wata al'ada ta buɗe magana da inna kamar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina a nan ma allah maɗaukakin sarki ya buɗe maganan da inna amma ba ana nufin a ayyankan shakku ba ko ana nufin a kore ma mai shakku shakkunsa kawai dai a yare na larabci a wani sa'in ana buɗe magana da inna ne kawai saboda yanayin yaren haka ya zo to a nan ma allah maɗaukakin sarki ya buɗe yaren da cewa inna arsalna nuhan ila ƙaumihi allah ya yi magana irin yadda larabawa suke magana saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum Allah ce babu wani manzo da zamu aiko ba ce wannan manzan ba muna turo shi da yaran da mutanen shi suke ji ba dan komai ba li yubayyana lahum saboda shi wannan manzan yayi musu bayanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da shi to anan Allah ya bude maganar da inna saboda miyasa saboda Allah ya yi magana irin yadda larabawa suka saba yin magana sana Allah maɗaukakin sarki ya buɗe maganar da inna saboda in ma akwai wani mai shakku ko wani wanda zai ƙaryata ko wani mai jin cewa a wancan lokacin annabi nuhu Allah bai aiko shi ba to Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan maganar ne kamar yadda bahaushe yakan cewa akan jehi tsuntsu biyu koko akan jehi abu biyu da tsuntsu guda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi lalle mu mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi a yare na larabci idan aka ce alqaumu ana nufin da shi wasu jama'a wa'anda ba su taka kara suka karya ba wasu jama'a wanda za a iya cewa dangin mutum guda ne suka hayayyafa har suka zamanto family shine ake ce ma alqaum a yare na larabci amma Allah maɗaukakin sarki ya ce ma mutanen annabi nu ila qaumihi zuwa ga mutanen shi saboda me saboda Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya aiko annabi nuhu babu wani annabi a doron ƙasa dukkanin mutanen da suke doron ƙasa a lokacin suna aiki ne da shari'a ta annabi nuhu sabanin dukkanin wani annabi da Allah maɗaukakin sarki zai aiko zaka same shi yana isar da saƙo ne iya mutanen shi amma Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Nuhu zuwa ga mutane gama gari duka a lokacin mutanen da suke rayuwa a wannan lokacin shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa ila qaumihi kama Allah yayi isti'ara ne saboda a nuna cewa a lokacin babu wani annabi in ba annabi Nuhu ba malamai sukan cewa akwai bambanci tsakanin aiken annabi Nuhu da Allah maɗaukakin sarki ya yi da aiken annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi annabi Nuhu a lokacin shi risalar shi koko annabcin shi ya kasance ne ga mutane na duniya a lokacin gama gari duka to shi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya aiko shi ga dukkanin mutane kuma Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ga dukkanin dangi wa'anda suke na aljannu ne haka risala ta annabi nuhu tana tsayawa ne a daidai lokacin da mutanen annabi nuhu suke rayuwa ita kuma risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance risala ce ta mutane gama gari duka da wa'anda za su zo a nan gaba da wa'anda ma Allah maɗaukakin sarki zai yi bayan bamu nan dukkaninsu za su yi aiki ne da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawata rana wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga Umar yana riƙe da wani littafi na attaura wanda aka ba annabin Musa sai manda Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fusata ya kama wannan littafin yake cewa lauka na Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i manda Allah yake cewa da a ce annabi Musa zai kasancewa a raye to babu abin da za ya kubutar da shi daga Allah maɗaukakin sarki in dai ba ya bi ni ba ya yi mini da'a a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki ya ba mu irin wannan labarin Allah yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakikanin gaskiya mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu yake cewa ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah madaukakin sarki ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ni ina mai jiya muku tsoron wata azaba wadda take mai raɗaɗi a cikin wannan ayan ma Allah maɗaukakin sarki ya maimaita kalma arsal na cewa lalle mu mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi a cikin alkur'ani mai girma aikowa tana kasance kala biyu ne aikowa ta farko shine Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni a aiko wani mutum da risala a aiko wani mutum da wani sako ana so ya isar da shi ga wa'ansu mutane haka kuma Allah maɗaukakin sarki yana amfani da kalimatul irsal saboda a yi bayanin akan al-irsalul kauni wani abu da Allah maɗaukakin sarki za ya aikowa a doron ƙasa kamar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allahu allazi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kayfa yasha ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله Allah madaukakin sarki idan ya ga dama zai aiko da wani bala'i idan ya ga dama zai aiko da wata annoba idan ya ga dama zai aiko da wani abu idan abin zai iya kasancewa na amfani ne kuma zai iya kasancewa na azaba ne kamar yadda Allah madaukakin sarki kuma idan ya ga dama yakan turo wa'ansu mutane domin su yi ma mutane bayani Allah maɗaukakin sarki yake cewa an anzir qaumaka cewa ka yi ma mutanenka gargadi an anan kamar yadda al-Imam Ibn Ashur ya tafi a cikin littafin shi na tafsiri an wannan ta zo tafsiriya ne ta zo ne domin ta yi bayanin abin da aka aiko annabi nuhu da shi Allah yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi mu mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi mi aka aiko shi yayi to shine Allah madaukakin sarki yake ma bayanin cewa an anzir qaumaka cewa kayi ma mutanenka gargadi anan akwai bambanci tsakanin mai yin nasiha da mai yin gargadi shi mai yin nasiha kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inni lakum nasihun amin annabi nuh yake ce ma mutanen shi lalle ni Allah madaukakin sarki ya aiko ni ne daga gare ku ni mai yi muku nasiha ne anan kuma Allah yake cewa an anzir qaumaka cewa kayi ma mutanenka gargadi bambanci tsakanin nasiha da gargadi ita nasiha za a iya yi maka ne ba tare da an tsoratar da kai ba da wani bala'i ba tare da an tsoratar da kai da wata azaba ba amma idan aka ce gargadi a yare na larabci yana zuwa ne da cewa to idan mutum hobe yi abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi ba to wata azaba ko wani narko ko ko wani abin da ba ya kamnar gani zai iya samun shi a rayuwar shi wannan kuma yana nuna maka cikakken adalci na Allah maɗaukakin sarki babu wata al'umma da Allah maɗaukakin sarki zai hallaka ta ba sai ce ba Allah ya aiko mata manzo Allah yake cewa ma kunna muhlikil qura wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah yake cewa mu tsabar adalci irin namu babu yadda za a yi mu azabtar da wata al'umma wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah yake cewa babu wata al'umma da yake hallakarwa ba sai cewa akwai wani manzo akwai wani mai gargadi wanda ya zo cikin wannan al'ummar domin ya yi musu bayani ba sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa min qabli an ya atiyahum azabun ali cin gabanin wata azaba mai raɗaɗi ta zo musu anan Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da cewa ya atihim tun gabanin ya zo musu anan malaman tafsiri sun yi saɓani to menene wanda zai zo musu al'imam ibn arafa a cikin littafin shi wanda aka fi sani da tafsiru ibn arafa yake cewa allah maɗaukakin sarki ya ce ya atihim zai zo musu walam ya ƙulyan zilbihim allah maɗaukakin sarki bai ce zai sabkar musu ba sai allah yake cewa zai zo musu ibn arafa yake cewa imma isharatun ila annahu ya ƙasiduhum wa yanzilu bainahum wa yanzilu bi sababihim abinda ayat take nufi ko abinda jumlar take nufi shine Allah madaukakin sarki zai sabkar da wata azaba azaba za ta sabka ne kawai saboda su azaba ba za ta sabka bane saboda ta hallaka wani abu a azaban kawai za ta sabka ne saboda su aw innahu ya'tihim min kulli aljihad al-imam ibn arafa yake cewa abinda Allah madaukaki yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya atihim saboda azaban zai zo musu ta ko ina ne kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa yauma ya'tihimul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum taksibuna Allah madaukakin sarki yake cewa ranar da azaba za ta zo musu ta saman su da ta kawahuwan su sannan Allah madaukakin sarki ya ce musu ku dandana azabar ku wadda da abin da kuka kasance kuna aikatawa to shi yasa al-imam ibnu arafa yake cewa Allah madaukakin sarki ya bude kalman da cewa ya atihim zai zo musu bi ma'ana ya atihim baghtatan azaban za ta zo musu ta inda ba su zato azaban zai iya zo musu ta ko'ina zai iya zo musu ta gabas ta gusum ta yamma ta arewa zai iya zo musu daga ta sama kuma zai iya zo musu daga ta ƙasa wannan kuma shine abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa waƙila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma Allah maɗaukakin sarki yayi wahayi da sama cewa ta sako ruwanta haka ita ma ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya umarce ta da cewa ta gabjike da ruwan da suke ƙalƙashinta domin a hallaka wannan al'ummai shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya atihim azaban zai zo musu ne ta ko'ina zai zo musu ne ta inda ba su zato haka al'imamul mawardi yake cewa azabun alim wata azaba mai raɗaɗi to wace irin azaba ce wannan wadda za ta same su mai raɗaɗi a nan yake cewa akwai fassara guda biyu yake cewa fihi wajhani akwai fassara guda bi fassara guda bi ya'ani azaban nari fil akhirah da Allah yake cewa ya'tihim azabun alim wata azaba mai radadi za ta zo musu al-imam al-mawardi yake cewa za a iya yi mishi fassara guda biyu fassara na farko shine azaba mai radadi za ta zo musu a ranar tashin alkiyama wannan magana kuma magana ce wadda ibnu abbas ya rige ya faɗe ta magana ta biyu yake cewa azabud duniya shine da Allah yake cewa azabun alim shine azaba ta gidan duniya wa huwa ma yanzilu alaihim ba'da zalika min at-tufan yake cewa shine abinda Allah madaukakin sarki za ya sabkar musu da sunan ruwa wa'anda suka hallaka su wannan magana ce wadda al-imamul kalibi ya rige ya faɗe ta haka malaman tafsiri da dama sun tahi cewa azabun alim shine ruwa wanda Allah madaukakin sarki ya hallaka mutanen annabi Nuhu da shi shine at-tufanul ladhi gharraqahum Allah ta'ala bihi shine ruwa wanda Allah madaukakin sarki ya sabkar domin Allah madaukakin sarki ya hallaka su wanda suka tafi a kalkashin wannan tafsirin akwai Muqatil bin Sulaiman da Ibn Jarir da al-Imam al-Wahidi da Ibn Atiyya da al-Khazin da al-Imam al-Qasimi dukkaninsu wa'annan malaman sun tafi akan cewa min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun gabanin wata azaba mai radadi ta zo musu ita ce azaba wadda Allah ya azabtar da su a duniya wannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin wannan a cikin suratul ankabut Allah yake cewa wala qad arsalna nuhan ila qaumihi Allah ce haƙiƙa mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi falabitha fihim alfa sanatin illa hamsina aman sai ya rayu a cikinsu shekara dubu babu shekara hamsin Allah ce fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun sai ruwan tufan azabar ruwa ta kama su wa hum zalimun alhali su kuma suna masu azzalimai haka Allah madaukakin sarki ya bamu irin wannan labarin a cikin wannan sura kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا saboda ƙetare iyaka da mutanen annabi Nuhu suka yi Allah ce ugriku muka dirmiyar da su a cikin ruwa tun a nan duniya Allah ce fa udkhilu nara kuma a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki za ya shigar da su azaba wadda take ta wuta وما لهم من فلم فلم فلم تجدوا لهم من دون الله انصارا Allah yake cewa baka samu ba ko ba za ka samu ba wani wanda za ya iya yin tsaye ya cece su a wajen Allah maɗaukakin sarki shi yasa malamai suka ma wannan jumlan fassara guda biyu min qabli an yatiyahum azabun alim tun gabanin Allah ya zo musu da wata azaba mai radadi shine azaba a gidan duniya da aka hallaka su sannan kuma azaba ta ranar tashin alkiyama ta wuta jahannama wadda take jiransu Allah maɗaukakin sarki ya kare mu Allah yake cewa ƙala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin annabi nu kai tsaye yake ce ma mutanen shi inni lakum nadhirun mubin lalle ni mai gargadi ne mabayyani a tattare da ku anan al'imam al-biqa'i yake cewa wannan ayat tana da alaƙa da aya na farko aya na farko ta yi bayanin cewa allah ya aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi cewa ya yi musu gargaɗi tun gabanin wata azaba mai raɗaɗi ta zo musu sai allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙala ya ƙaumi inni lakum nadhirun mubin kai tsaye annabi nuhu sai ya shiga cikin aikin da allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi kai tsaye a nan da Allah ya ga dama sai ya ce wa ƙala ya ƙaumi sannan kuma ya ce ya ku mutane na amma sai Allah bai zo da wawu ba sai aka ce ƙala ya ƙaumi bi ma'ana lokacin da Allah ya aiko annabinu annabinu bai tsaya ba ya yi jinkiri annabinu bai ɗauki dogon lokaci ba annabinu bai tsaya jiran kowa ba kai tsaye annabinu ya fara isar da saƙo yake cewa ya ƙaumi ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin lalle ni mai gargadi ne mabayyani a tattare da ku Allah madaukakin sarki ya ba mu labari irin wannan a cikin suratul hud Allah yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi Allah ce hakikanin gaskiya mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi inni lakum nadhirun mubin cewa lalle ni mai gargadi ne mabayyani a tattare da ku Allah ta'budu illa Allah cewa kada ku bauta ma kowa in ba Allah ba inni akhafu alaikum azaba yawmin alim lalle ni ina yi muku tsoron wata azaba wadda take mai radadi ce sai yake cewa ani'budullah cewa ku bauta ma Allah madaukakin sarki wannan da Allah madaukakin sarki yake cewa qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin kai tsaye annabi nuhu ya fara gargadi ya fara tattara jama'a shi yana gaya musu abin da yassa Allah madaukakin sarki ya aiko shi cewa anibudullah cewa ku bauta ma Allah madaukakin sarki wannan jumla ta anibudullah wannan ita ce jumla ita ce gaya abinda ya sa Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane ba don komai ba ne ya sa Allah ya halicci mutane sai don a tabbatar da wannan jimle shi ne a ni'budullah shi ne ku bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani a wajen bauta ba Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake cewa ban halicci mutum da aljamba illa liya'budun sai don su bauta mini su kaɗaita ni da ibada haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana cewa babu wani aiki da ɗan adam za ya yi a gidan duniya aiki wanda Allah maɗaukakin sarki ya hiso shine kamar mutum ya yi imani da Allah cikakken imani babu wani aiki da Allah maɗaukakin sarki ya fi so kamar bawa ya dage ya bauta ma Allah ba tare da ya haɗa shi da wani a wajen bauta ba hadisi ya tabbata daga abu huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ayyul a'mali afdal an tambayi annabi wani aiki ne yafi kowane aiki aikin da Allah madaukakin sarki yake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imanun billahi wa rasulihi aikin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so shi ne mutum ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar ma Allah cewa ba za ka bauta mushi ba tare da wani wannan shi ne alkawalin da ɗan adam ya ɗoko a cikin cikin ma'aifiyar shi Allah yake cewa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه Allah yake cewa ka zina lokacin da muka ɗauki alkawali ga annabawa cewa ka tuna lokacin da muka ɗauki alkawali da annabawa cewa idan wani manzo ya zo daga cikinku za ku yi imani da shi walatansurunnahu kuma za ku za ku taimaka mishi za ku cece shi za ku kama mishi domin ya isar da sakon Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani aiki da Allah madaukakin sarki ya faso shine kamar yin imani da Allah da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya tabbatar da wannan kalma anibudullah cewa ku bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai a nan ne za a fara ƙilga azumi a nan ne za a fara ƙilga sallah a nan ne za a fara ƙilga duk wani aiki na alkhairi da bawa ya yi amma idan aka tardo cewa babu wannan kalmai babu a ni'abudullah babu ku bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to babu wani aiki da yake tabbatuwa idan dai babu wannan jimlar da annabi Nuhu ya fara faɗa ma mutanen shi haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko dukkanin annabawa ne saboda mi saboda su kama ma annabi Nuhu a wajen tabbatar da wannan kalmai shine a bauta ma Allah maɗaukakin sarki ba tare da an haɗa shi da wani a wajen bauta ba dukkanin annabawa ba su yi saɓani ba akan wannan sai dai shari'an takan iya bayyan takan iya samun saɓani wani annabin za a umarci mutanen shi da su yi wani abin da ba a umarci wata al'ummar da shi ba amma dai addinin annabawa abin da annabawa suka yi kira da shi shine ani abudullah shine abauta ma Allah madaukakin sarki dukkanin annabawa sun yi kokarin koyi ne da babansu ko da kakansu annabinu wajen isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko wajen isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko Allah yake ba mu labari cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wa sanibu taghut Allah yake cewa haƙiƙanin gaskiya mun aiko ga dukkanin wata al'umma mun aiko mata wani manzo cewa a ni'budullaha wa stanibu taho cewa a bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai wa stanibu taho ta kuma duk abin da yake tsahutu ne duk abin da yake wani abin bauta ne wanda ba Allah ba duk abin da yake wani butun butumi ne duk abin da yake wani ƙaho ne duk abin da yake wani abu ne wanda Allah maɗaukakan sarki bai yarda da shi ba shine ake ce ma tahutu wannan shine dalilin da yasa Allah maɗaukakin sarki yayi ta aiko annabawa tun daga annabi Nuh har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul anbiya Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin Allah yake cewa ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzanni wa'anda suka gabace ka illa nuhi ilaihi Allah ce ba sai sai mun yi mishi wahayin cewa ba annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa ku bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kadai babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi haka annabi Isa lokacin da ya bar duniya idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki za ya tseda shi ya ce mishi a an taƙultalin nasi ta hizuni wa ummiya ilahaini min dunillah Allah za ya tsaida da annabi isa ya ce mishi wai shin kai ne kace ma mutane su ɗoki Allah guda biyu su bauta musu sai ya ce ma ya kunu li an aƙula ma laisa li bi haƙ annabi nuhu sai ya ce ya annabi isa sai ya ce ya allah ni ban isa ba in haɗa wani abu wanda ba ni da haƙƙi ba ni da gaskiya a kan shi yake cewa in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub annabi isa sai ya ce ma Allah maɗaukakin sarki ai babu wani abun da na umarci mutane na da shi shi ne abin da annabi Nuhu shi ma ya umarci mutanen shi da ci cewa a ni'budullaha wa stanibu tahut cewa a bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani a wajen bauta ba haka wannan jumlan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa a ni'budullah a bauta ma Allah maɗaukakin sarki wannan shine abun da Allah ya umarci dukkanin halittu dukkanin mutane wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta a doron ƙasa shine abin da Allah ya ɗoki alƙawali kuma shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci kowa da shi Allah yake cewa a cikin suratu Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa annahu la ilaha illallah cewa babu wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah maɗaukakin sarki ba haka Allah yake gaya mana a cikin suratul bayyana wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ba umarci mutane ba da su zo a wannan duniya su yi wani abu shine illa liya'budullah shine mutane su yi kokari su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake wannan addinin ga Allah madaukakin sarki shi kadai a yau idan ka koma a rayuwar da ake yi zaka ga cewa ana wata rayuwa wadda ana ganin cewa an tsira an bar wannan rayuwai amma rayuwa irin ta jahiliya rayuwa irin ta hada Allah da wani a wajen bauta ta dawo dumu-dumu a cikin mutane abinda aka yi ta kira da shi a shekarun baya na cewa mutane kada su ɗoki haƙƙin Allah maɗaukakin sarki su ba wani amma a yau da yawa daga cikin mutane sun ɗoki haƙƙin Allah sun ba wani suna zaton cewa babu mai iya kawo aikin yi inda ba malam wane ya ma aiki ba suna tunanin cewa babu mai iya sa kasuwa ta zamna in dai ba malam wane ba suna tunanin cewa babu mai iya sa aure ya zauna in ba malam wane ya aiki ba wannan dukkanin shi idan aka ce bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai kada ka ɗauka cewa sai mutumin da ya je ya tsaye gaban gumiki ko ya tsaye gaban rana ko ya tsaye gaban wani abu ya bauta mishi a'a da zaran ka ɗauki haƙƙin Allah kabba wani Allah ya ce shi kadai ya san gaibu babu wani wanda ya san gaibu in ba shi ba to da zaran ka yarda cewa akwai wani wanda za ya buga matar mamu ya gaya maka cewa goban ka za ta yi kyau ko ya gaya maka cewa a gaba za ka yi arziki ko ya gaya ma cewa za ka talauce ko ya gaya ma cewa idan ka armuwance da jininta da naka ma'i ne ko hawa'i ne za ku samu arziki koko idan ka armuwance za ka kare to duk mutumin da ka yarda yamma wannan karatun kuma ka ba shi haƙƙin Allah ka yarda da cewa zai iya hararo abin da yake a gaba to wannan shine ake ce mashirka galiban ma da an ce shirka sai ka ga mutum yana ɗarma da layu dumu-dumu amma wai yana kallon arnan da yake bauta masaniya a wani gari shine mushriki alhali shi kuma in kana neman mushriki na farko shine wannan shine abunda ake ta faɗa ma mutane shine abunda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa akan shi zaka ji mutum ya ce wai shi ba zai iya zamnawa haka nan ba dole sai ya nemi tsari dole sai an bashi wasu karhu ko an basu wasu layu ya ɗarma a ƙugun shi su ne za su kare shi ko ko dole sai an bashi wani abu ya laƙa a shagon shi ko ko dole sai an bashi wani abu ya sa a motar shi shi ne zai hana motar nan ta wari ko ko dole sai an bashi wani abu ya ƙulla a gidan shi shi ne zai hana wani bala'i ya shiga a gidan shi to duk mutumin da ya ɗauki wani haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki yabba wani to wannan mutumin da shi ake a wannan aye cewa a ni abudullah kowane daga cikinmu ya yi ƙoƙari ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki ba tare da ya haɗa shi da wani a wajen bauta ba haka a bauta ma Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne haƙƙi ne na Allah akan bayu yana daga cikin haƙƙin da Allah yake da shi akan mu akan kowane bawa shine kowa ya bauta ma Allah ba tare da ya hada shi a wajen bauta ba Mu'adh bin Jabal da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya hakaito mana hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ran suna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abun hawan shi sai manzo Allah yake ce mishi ya kai Mu'adh shin wai ka san menene haƙƙin Allah akan bayu sai mu'azu ya ce Allah da manzan shi ne kadai suka sani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqullahi ala ibadihi shine haƙƙin Allah akan bayin shi an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a shine su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da sun hada wani abu ba tare da sun hada shi da wani a wajen bauta ba a bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai wannan shi ne hanya ta babanmu annabi ibrahim wannan ita ce tafarki wanda babanmu annabi ibrahim ya ɗora mu a kan shi annabi ibrahim lokacin da ya zo mutuwa sai ya tattara 'ya'yan shi da ya tattara 'ya'yan shi sai yake ce musu mata abudu na min ba'di menene za ku bauta ma idan allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwata suka ce da shi na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun suka ce mun dokan maka alƙawali idan ka mutu za mu bauta ma Allah maɗaukakin sarki wanda shine ubangijinka shine ubangijin annabawan da suka gabace ka wannan shine abin da ya kamata kowanne daga cikinmu ya zan ifafutukar cewa har yanzu matar shi tana akan addinin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ta mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya dasa dashe na imani a cikin zuciyar 'ya'yan shi cewa duk rintsi duk wahala na rayuwa ba za su yarda su haɗa Allah da wani a wajen bauta ba to duk mutumin da ya ƙoƙari ya yi ma kansa wannan ya yi ma iyalin shi wannan to wannan mutumin shine mutumin da za ya tsira da shi da iyalin shi a gobe ranar tashin alkiyama annabi ibrahim lokacin da ya zo mutuwa bai ce ma 'ya'yan shi ba zan bar muku gida waje kaza bai ce musu ba hili waje kaza nawa ne bai ce musu ba ina da mota a waje kaza duk wannan abin duniyar bai dame shi ba abin da ya dame shi shine su bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da wani a wajen bauta ba haka annabi ibrahim yake addu'a yake cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam yake cewa ya Allah ka kare ni da ni da 'ya'yana akan cewa mu bauta ma gumaka to haka ake so duk wani mutum ya zanki addu'a cewa Allah ya tsare shi daga talababiya da yin shirka da shi da 'ya'yan shi da shi da dukkanin wa'anda yake kula da rayuwarsu kamar yadda annabi Ibrahim ya koya mana wannan ku sani cewa yana daga cikin abun da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikinka shine sai ka tabbatar makanka da cewa ani abdullah sai ka yarda cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da zai sa Allah ya karɓi aikinka Allah ke cewa faman ya amal min salihati Allah ke cewa duk mutumin da ya wani aiki daga cikin ayyuka nagari wa huwa mu'minun Allah ce alhali shi kuma yana mai imani Allah ce fala kufrana li sa'ihi Allah ce mu ba za mu tozartar da aikin shi ba Allah ce wa inna lahu katibuna Allah ce kuma mu za mu rubuta mishi wannan aikin na alkhairi da yayi Allah yake cewa man ya'mal minas salihati wanda yayi aiki aiki nagari sai Allah ya kawo sharadi sharadin amsa aikin shine wa huwa mu'minun alhali mutum yana da imani don haka idan dai kana tare da wani abu wanda yake warware ma imaninka to Allah ba zai karɓi sallarka ba idan kai ne alhudu-hudu idan dai kana shirka kana ɗarme-ɗarme kana ba Allah kana ba bayan Allah haƙƙin Allah to Allah ba zai karɓi wani aikinka ba sannan idan mutum ya shekara ɗari ko mutum ya shekara hamsin yana bauta ma Allah maɗaukakin sarki a duk ranar da ya yarda Allah ya sawaƙi ya haɗa Allah da wani a wajen bauta yabba Allah haƙƙin wani to dukkanin ayyukan shi sun rushe Allah maɗaukakin sarki sai da ya zano annabawa guda goma sha takwas Allah yake cewa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah yake cewa a hakikanin gaskiya mun yi wahayi daga gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga al'ummar da annabawan da suka gabace ka cewa idan kuka yarda kuka hada Allah da wani a wajen bauta Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahbatanna amaluka dukkanin ayyukanka za su rushe Allah yana da garantin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba hada Allah da wani a wajen bauta ba amma idan an ce aikin manzon Allah zai rushe kana ganin ni ko kai ko wani Allah ya sawake zai iya hada Allah da wani a wajen bauta kuma a gobe ranar tashin alkiyama ya samu ladar sallar shi babu wani mutum da zai za a rubuta ma ladan aiki dole sai ka tsaya ka bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai haka yana daga cikin abun da yake sa bawa ya samu nutsuwa a rayuwar shi ta duniya shine ya tabbatar da tauhidi ga Allah madaukakin sarki yana daga cikin abun da yake kawo nutsuwa da kwanciyar hankali da tsaron ƙasa shi ne kowa ya yi ƙoƙari ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai idan ka bauta ma Allah idan muka bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba mu buƙatar sai mun sai duran duran ba mu buƙatar sai mun sai satelit ba mu buƙatar sai mun sai wani abu wanda za ya tsare mana ƙasanmu Allah maɗaukakin sarki shi ne yake tsare ƙasa yana daga cikin dalilin da yake sa Allah ya tsare ƙasa dole sai an tsare haƙƙin Allah babu yadda za a ce a cikin ƙasa ana shirka babu yadda za a cikin ƙasa a ce ana bori babu yadda za a ce a cikin ƙasa ana hada Allah da wani a wajen bauta kuma mu ce Allah maɗaukakin sarki muke so ya kare mana wannan ƙasai yana daga cikin sharaɗin da yake sa Allah maɗaukakin sarki ya kare ma mutum duniyar shi shine bawa ya ƙoƙari ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai al-imam ibnu taymiya a cikin littafin shi majmu'ul fatawa yake cewa hajatul abdi ila risalati a azamu bi kathirin min hajatul marid ila tib yake cewa mu ɗan adam muna da buƙatuwa zuwa ga mu bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai fiye da yadda marar lahiya yake buƙatar likita yake cewa fa inna akhira ma yuqaddaru bi adami tabibi mautul abdan yake cewa ƙarshen abin da dai zai samu mutum idan mutum bai lafiya ƙarshen abin da zai same shi idan ba a samu likitan da zai mai magani ba shine ya mutu yake cewa wa amma idza lam yahsul lil abdi nurur risala yake cewa amma idan bawa bai samu haske na tauhidi ba idan bawa bai samu haske na bauta ma Allah maɗaukakin sarki ba yake cewa mata kalbu yake cewa wannan zuciyar tashi za ta mutu mautan la turjal hayatu ba'dahu abadan yake cewa idan ba zuciyan bawa ta mutu baya bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kadai yake cewa to wannan mutuwa ce wadda babu yadda za a yi tunanin zuciyar wannan bawan Allah za ta yi wata rayuwa har abada sai dai in mutum ya dawo yana bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kadai yake cewa au shaqiya shaqawatan la sa'adata ma'aha abadan yake cewa amma idan mutum ya bar tauhidi to yayi tabewa ya rasa jin daɗi wanda babu shi babu jin daɗi har abada ko da ku yana ganin a duniya yana holewa yana hawan mota yana da 'yan gidaje wannan ɗan lokaci ne na jin daɗi ɗan kaɗan amma idan mutum Allah ya sawaƙe ya mutu baya bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to dukkanin wani aikin shi ya rige ya rushe haka yana daga cikin abun da yake tabbatar ma yake tabbatar mana da tauhidi shine Allah maɗaukakin sarki za ya danki ruɓanya aikinmu idan mutum yana bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to idan ya yi sallah Allah zai ruɓanya mishi wannan ladan na sallar shi limki guda goma saboda faɗar Allah maɗaukakin sarki a cikin suratun nisa Allah yake cewa fa'amman ladina amanu wa amilus salihati faiwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadli Allah yake cewa amma kaga wa'anda suka yi imani wa'anda suka kiyaye tauhidin Allah madaukakin sarki shi kadai to wa'annan su ne idan sun yi aiki sai Allah ya ba su lada aikin su wa yaziduhum min fadlihi sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lada saboda mi saboda sun tsare bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai da bauta hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah da Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa iza a hasana ahadukum islamahu wanda Allah ce idan ɗayanmu ya inganta musuluncin shi fa kullu hasanatin ya amaluha duk wani aiki ɗaɗai da za ya yi tuktabu lahu bi ashri amthaliha Allah zai lumka mushi wannan aikin na lada hasso goma ila sab'i mi'ati dhi'fin aiki ne na lada guda kai amma saboda kai baka hada Allah da wani a wajen bauta to Allah zai limka ma wannan aikin naka a limka shi tun daga goma har zuwa kaso saba'in Allah zai yi ta limka wannan aikin saboda me yasa saboda bawa ya tsare imanin shi al-imam ibn rajab lokacin da ya zo sharhin wannan hadisin yake cewa sharadin mudha'afatul hasanati ziyadatan alal ashri takunu bihasabi husnil iman yake cewa Allah ya ƙara ma aikinka na lada guda ya koma goma daga goma ya koma har zuwa kaso saba'in yake cewa wannan yana daga cikin dalilin gwalgwadon yadda mutum ya kiyaye musuluncin shi yadda mutum ya kiyaye imanin shi idan ka kiyaye musuluncinka ka kiyaye imaninka to duk aiki na lada ɗa guda idan ka yi allah zai yi ta lullumka wannan aikin har sai ya kai zuwa kaso saba'in haka ibnu abbasin da allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ba mu labari na alhadisul qudsi yake cewa inna allaha kataba alhasanati wassayi'at allah ya rubuta lada kuma allah madaukakin sarki ya rubuta zinubi summa bayyana zalika sannan allah ya bayyana mana cewa kaza idan mun yi za mu samu lada ya bayyana mana cewa kaza idan mun yi za mu samu zunubi yake cewa faman hamma bi hasanatin duk mutumin da ya hinkura yake so ya yi aiki na lada falam ya amalha amma bai samu dama ya aikata wannan aikin ba kataballahu lahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mashi lada guda saboda kayan yin alkhairi amma wani abu ya hana ka kayan niyyar yin sadaka amma baka samu dama ba sai Allah ya rubuta ma lada guda kayan niyyar yin azumi amma baka samu dama ba sai Allah ya rubuta ma lada guda kayan niyyar yin azumi na nafila baka samu dama ba sai Allah madaukakin sarki ya rubuta ma lada guda yake cewa fa in huwa hamma biha fa amilaha kataballahu lahu indahu ashra hasanat yake cewa a cikin wannan hadisul qudsi amma idan kuma Allah ya baka dama ka aikata wannan aikin to sai Allah ya lullumka ma wannan aikin har zuwa kaso kaso goma ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin kathira Allah madaukakin sarki yace amma idan bawa ya tsarkake imanin shi baya hada wani da Allah a wajen bauta to Allah zai lumka mishi wannan aikin har sai ya kai kaso goma daga kaso goma har zuwa kaso saba'in daga kaso saba'in har zuwa abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama idan kai aiki na alkhairi guda tsaba imani to Allah sai ya lumka ma wannan aikin har fiye da miliyan guda amma sharaɗin shine sai ka tabbatar ma kanka cewa baka shirka sharaɗin shine sai ka tabbatar ma kanka cewa babu wani haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki da kake ɗauka ka ba wani bawa malamai suke cewa hatta tsoro tsoron da mutum zai firgita ya huta daga hankalin shi ba a yi ma wani shi in ba Allah maɗaukakin sarki ba duk mutumin kuma da ya ji cewa yana tsoron wani mahaluki wanda har za ka iya fita daga hayyacinka to ka ɗauki wani haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki ka ba wannan bawan Allah wannan kuma yana daga cikin shirkar da take hana Allah ya amshi aiki balle ma hayya lullumka shi idan ka kudurta cewa a rayuwarka idan dai wani bai maka ba to za ka shiga matsala to ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani saboda mi saboda kana tunanin cewa in dai bai baka ba ko bai ma hanya ba to ba za ka samu wannan abun ba to anan ka yi shirka da Allah maɗaukakin sarki ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani to idan dai mutum baya wannan idan ya yi aiki ɗaya to Allah zai lumka mashi wannan aikin iya gwalgwadon imaninka iya gwalgwadon lumka ma lada da Allah maɗaukakin sarki zaye ashe yan musulmi kamun mu dage mu yi ta azumi kamun mu dage mu yi ta nafiloli kamun ka dage ka yi ta wani aiki na alkhairi ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa imaninka da Allah yana nan daren daƙam to idan ka yi mutum imani sai ya hika bauta ka hishi samun lada sai ka ga mutum baka azumi ya san ka a duniya baka azumi ya san ka a duniya baka yawan nafilfili ya san ka a duniya baka zuwa masallaci da wuri amma sai a tashi a ranar tashin alkiyama sai ya ganka gida na goma alhali shi kuma yana gida na farko za ka iya tambayar kanka taya aka yi haka mai yiwa wannan mutumin ya fi ka cikakken imani da allah maɗaukakin sarki al'imamu sa'adi a cikin littafin shi na tafsiri da ya zo ƙarƙashin a cikin littafin shi alfatawa sa'adiyya da ya zo ƙarƙashin wannan hadisin sai ke cewa wa min asbabil mudha'afa yana daga cikin abun da yake sa Allah maɗaukakin sarki ya lullumka ma bawa aikin shi shine yake cewa wa huwa aslun wa asasun lima taqaddama shine abin da yake da asili yake da tushe da abin da ya rage ya wuce menene abin da ya rage ya wuce shine an'budullah kowa ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to yana daga cikin dalilin da yake sa Allah ya zanki dillimka ma ayyuka yake cewa sihhatul aqida shine a same ka da ingantacciyar aqida duk aqidar da kashi mutane malamai sun yi ta akanta suna cewa aqida ce wadda ba ta da kyau to a same ka ka rabu da wannan aqida a yanzu muna rayuwa a wani lokaci kowa yana mu'amala da social media wani zai ce ma shi zai aiki da alkur'ani wani zai ce maka shi babu ruwan da hadisan manzan Allah mutane ga sunan dai suna abun da suka ga dama to yana daga cikin abun da yake sa Allah ya lullumka aiki shine sihhatul aqida ka tabbatar da cewa kana da ingantacciyar aqida ka yarda da cewa aqidar da kake akan ta aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa ka yarda cewa aƙidar da kake a kanta ita ce aƙida wadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da ita yake cewa wa ƙuwatul imani billahi wa sifatihi yana daga cikin abun da yake sa Allah ya lullumka aiki na lada shine ƙarfin imani da Allah da siffofin Allah ka ji a ranka idan aka ce arrazzaku ka ji a ranka cewa duk duniya babu mai arzitawa in ba Allah ba idan aka ce alhafizu ka ji cewa duk duniya babu wanda isa ya tsare ka in ba Allah maɗaukakin sarki ba idan aka ce ashafi ka ji cewa duk duniya babu wanda isa ya baka lahiya in ba Allah maɗaukakin sarki ba to irin wannan imanin yana daga cikin abun da yake sa Allah maɗaukakin sarki ya zan ƙilillin kama ayyukanka na alkhairi wa ƙuwatu iradatil abdi wa ragbatihi fil khair ya ce yana daga cikin abin da yake sa Allah ya zan ƙilillim kama bawa aiki shine a same ka da cewa kana da ƙuwa fil irada kana da ƙarfi kana da kuzari a wajen ibada ko da a ce jikinka yana da rauni ka ji cewa zuciyarka kullum tana ƙara zana maka nau'i'ika na ibada kana ganin cewa idan na yi nafila gobe in yi azumi gobe in na yi kaza gobe in yi sadaka to idan zuciyarka tana saƙa ma aikin alkhairi yana daga cikin abun da yake sa Allah ya zan ilillim kama ayyukanka na alkhairi yake cewa wa raghbatihi fil khair yana daga cikin abun da yake sa Allah ya zan ilillim kama bawa aiki shine a samu bawa a cikin zuciyarka babu komai sai alkhairi ka zan kishin cewa kai baka ki kowa ya samu abun da yake so ba ka zan kishin cewa in kai ke da shi da ka ba kowa ka bar jin hasada da kyashi idan Allah madaukakin sarki ya ba wani abun duniya to wannan yana daga cikin abun da yake sa kai ma Allah madaukakin sarki ya lullumka ma ayyukanka yake cewa fa inna ahlas sunnati wal jama'ati al mahdati wa ahlal ilmi al kamil al mufassil bi asma'illahi wa sifatihi wa quwwati liqa'illah yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya lullumka ma bawa aikin shi shine ka dan kishin cewa kana so ka hadu da Allahnka kar ka taba tsoron mutuwa kada ka taba tsoron cewa kana jin tsoron ka hadu da Allah to wannan yana daga cikin abun da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya zan ƙilillin kama bawa aikin shi haka kuma yake cewa a ni'budullaha ku bauta ma Allah wattaquhu ku kiyaye dokokin Allah anan idan mutum yayi imani ya bar shirka ya kadaita Allah da bauta to bai isa ba dole sai mutum ya dage ya tashi ya kiyaye dokokin Allah Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih Allah ce ya ku wa'anda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah matukar kiyayewa to wannan idan ka ce ka yi imani shi ma bai isa ba dole sai ka lura kana kwantarolan kanka mi Allah ya ce a yi wanda ba ka yi mi Allah ya ce a bari wanda kake aikatawa yake cewa wa ati'un sannan kuma ku yi mini da'a wannan abubuwan dole sai bawa ya hada su abu na farko ya raba zuciyar shi da shirka abu na biyu ya yi ƙoƙari yana aikata abin da Allah ya umarce shi yana barin abin da aka hana shi abu na uku ya yi ma manza Allah sallallahu Alaihi wasallam da'a babu wani aiki da Allah zai karɓa inda ba ƙalƙashin karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ba idan ka je ka yarda wani ya baka wani abu ya hana ka barci idan dai manzan Allah bai koyar ba kayi aikin banza shi yasa duk abin da za a ce ma ga wani abu na ibada kamun ka hana idan ka kwana ka yi ka tambaya menene ingancin wannan abun da aka gaya ma idan wuridi ne aka baka ka tambaya menene ingancin shi idan wata sallah aka ce ka yi ta nafila kada ka ga cewa kai har ka shiga aljanna a ka tambaya shin wai abu kaza shine abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ko ko ba shi bane abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar annabi Allah yake cewa man amila amalan laisa alaihi amaluna fa huwa raddun wanda Allah yake cewa duk mutumin da ya wani aiki aikin da ba mu ne muka koyar da shi ba wanda Allah ce fa huwa raddun wannan aikin an maida ma mai shi kayan shi ba a karba ba a so to shi yasa kamun ka dage ka yi wata ibada ka yi ƙoƙari ka tabbatar menene ingancin wannan ibadar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da Allah madaukakin sarki ya umarce ka da ita to idan aka yi wannan yake cewa yaghfir lakum min dhunubikum idan bawa ya kiyaye dokokin Allah ya bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai yabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai gafarta mishi wani shashi daga cikin zunuban shi anan yaghfir lakum min dhunubikum min anan litab'id Allah zai gafarta musu zunubansu na baya wa'anda suka yi idan mutum yana shirka ga Allah a yau idan ya tuba ya bari to Allah zai goge abinda ya rige ya yi kamun ya musulunta haka idan mutum musulmi ne amma yana wasu abubuwa wanda sun raba shi da imanin shi a yau idan ya dawo ya tuba to Allah za ya goge dukkanin wa'ancan laifuffukan da ya yi na baya Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah ce ya ku wanda suka yi imani idan dai kuka nisanci manya-manyan laifuffuka da Allah maɗaukakin sarki ya hana ku Allah ce nuka fir'ankum sayyi'atikum ƙananan laifuffuka wanda muka yi Allah ce sai ya gafarta mana wa yudkhilukum mudkhalan karima kuma Allah ya shigar da mu mashiga ta karamci mashiga ta alfarma ita ce aljanna yake cewa wa akhirukum ila ajalin musamma Allah madaukakin sarki ya jinkirta muku zuwa ga wani lokaci inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamuna yake cewa lalle shi alƙawalin Allah lokaci da Allah madaukakin sarki ya rubuta ma bawa idan ya zo na ya mutu to wannan babu wani wanda za a iya ƙara masa ko ya rage masa yake cewa law kuntum ta'lamuna inda dai ku kun rage kun sani a nan kuma lokacinmu ya kawo abinda muka karanta na daidai allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka karanta na kuskure allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh